أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد irin waɗannan fawa'id da istinbatat da wato durus da waƙafat da ta'ammulat an gane ko a cikin al'ayatul qur'aniya abu ne wanda yake da muhimmanci idan muka duba yau za mu ɗan taɓa kisa annabi musa a cikin suratul ash-shu'ara da yake kisa tana da ɗan tsawo amma duk da haka bai hana mu ɗan bibiyo ɗansu fa'idodi da suke cikinta ina fata ana fahimta ta ba dole ba kuma sai mun abin nan fa'idodin suna iya taɓo kowane ɓangare ma'ana ba sai ɓangare ɗaya ba suna iya shiga cikin ulumul ala suna iya shiga cikin ulumul tatbiq sawa'an ulumul ala usulul tafsir usulul hadith misali usulul fiqh القواعد الفقهية كو النحو كو الصرف كو القواعد البلاغية da abin da ya kama da haka idan muka duba suratul shu'ara قصة النبي موسى اتي قصة تفكر تفار زوا وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون أنا أكوي وقفة من جانب التأصيل العلمي واتو القصص القرآنية fanni ne wanda yake kissoshin alkur'ani sun bambanta da ɗansu duk kissoshi a duniya saboda na farko wasu kissoshi na ƙarya ne ɗan adam yake tsarawa wasu kuma kawai tunanin ɗan adam ne alkisas alkhayaliya ake kiransu al'adabiyya wasu kuma kissoshin zaka iske akwai abubuwan da sun sun boyu ga shi kanshi mai bada kissa amma shi Allah ba abin da yake boyewa gare shi shi yasa Allah ce nahnu naqussu alayka ahsana alqasas bima awhayna ilayka hadha alquran wa in kunta min qablihi la min alghafilin laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab ma kana hadithan yuftara walakin tasdiq alladhi bayna yadayhi wa tafsila kulli shay'in wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun to wannan kissa ta annabi Musa in muka duba annabi Musa ba shine awwalur rusul ba an gane ko ba shi ne farkon manzanni ba amma kuma ai akwai kissa annabi nuhu a cikin suratul shu'ara to me yasa sai aka bude da kissa annabi musa wanda in an dibi a tartibu zamani kissa annabi nuhu ya kamata ta gabaci kissa ta annabi musa mun gane wannan da kyau to wannan akwai wani sirri ne babba shine cewa shari'a ta annabi Musa ta yi kama da shari'a ta manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam kuma ta fi kusanci da shari'a ta annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam an kalli shari'a annabi Nuhu mun gane wannan duk da yake duk annabawa da tauhidi suka zo kuma addinin musulunci ne addinin duka annabawa an gane ko da wanda suke cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya zo da musulunci wannan kuskure ne duk annabawa da musulunci suka zo kamar yadda ayoyin alkur'ani suka tabbatar da wannan annabi nuhu ya zo da musulunci واتلو عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكون أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين kagani annabi dawud ma musulmi ne annabi sulaiman musulmi ne alqur'ani ya tabbatar da wannan innahu min sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim alla ta'alu alayya wa atuni muslimin an gane ko qalat rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a sulaiman lillahi rabbil alamin annabi yaqub da ayansa dukkan su musulmai ne am kuntum shuhada'a id hadara yaqub al maut id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika ibrahim wa isma'il wa ishaqa ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun annabi yusuf ya ce rabbi qad atitani min al mulki wa 'allamtani min ta'wil al ahadith فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين أن إبراهيم مسلمين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين da sauran ayoyi kenan wannan ya nuna dukkan su musulunci suka zo da shi shari'a su ce ta tsaye bambanta ala ayyati hal anan sai aka fara da ta annabi Musa muka ce saboda ta fi kusanci shari'arsa ba addini ba tunda addinin aqidar guda ce musulunci wa qala musa ya qaumi in kuntum amantum billahi fa alayhi tawakkalu in kuntum muslimin فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون an gane ko to saboda at-taura babbar shari'a ce alqur'ani shine mafi girma kina akwai kamanceceniya kuma kusancin zamanin annabi Musa ya fi kusa da zamanin annabi Nuh ina fata ana fahimta ta to shi yasa sai aka fara da shi shi yasa za ku ga alqur'ani yana daga cikin al'adatul qur'aniyya alkulliyatul qur'aniyya alqawaidul qur'aniyya an gane ko shine galibi in ya kawo alqur'ani sai ya kawo at-taura ko in ya kawo attaura ya kawo alkur'ani in ya ka kissar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai shi kawo kissar annabi Musa saboda kowanne daga cikin su ya fuskanci al'umma mai girma kuma yana ɗauke da shari'a mai girma ina fata ana fahimta ta misali ya kamata a bada misalai ko ba haka ba wa ma qadarullah haqqa qadrihi id qalu ma anzalallahu ala basharin min shay qul man anzala alkitaba alladhi jaa bihi musa nuran wa hudan linnas taj'alunahu qaratisa tubdunaha wa tukhfuna kathira wa 'allamtum ma lam ta'lamu antum wala aba'ukum qulillah thumma dharhum fi khawdihim yal'abun wa hadha kitabun anzalna da anka kawo alwasaya al'ashara wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه to galibi alqur'ani yana amfani da wannan uslubi ina fata an fahimce ni am yaquluna iftara qul in iftaraytuhu fala tamlikuna li min allahi shay'a huwa a'lamu bima tufiduna fi kafa bihi shahidan bayni wa baynakum wa huwa al-ghafurur rahim qul ara'aytum in kana min indillahi wa kafartum bihi wa shahida shahidun min bani isra'ila ala mithlihi fa amana wastakbartum inna allaha la yahdi al-qawm adh-dhalimin ko ba ka dan bane to kaga wa min qablihi kitabu Musa imaman wa rahma a cikin ahqaf da kuma cikin suratul abin nan hud akwai shi don haka dai a takaice dai yana kawo alaka tsakankanin su ban sani ko mun fahimta ba to wannan kenan to shi yasa sai aka fara da kissa annabi Musa bayan an kare maganar mutanen Makka ko ba haka ba an yi zancen girman kansu inna sha'nu nazzal alaihim min as-sama'i ayatan fa dhallat a'naquhum laha khadi'in ana magana ne zuwa ga mutanen Makka ana kariya sai aka ce wa idna da rabbuka Musa ana ital qaumab zalimin dan mu gane sirrin da yasa aka fara budewa da kissa ta wato annabi Musa kenan wa idna da rabbuka Musa ana ital qaumab zalimin id nan malamai suna kaddara uzkur galibi amma ba ko ina bane take shiga in ka diba can addurrul masun zaka wadansu wuraren uzkur ake kaddarawa amma ba ko da yaushe take dacewa ba kenan wurin da bata dace ba sai ayi hattara ba sai ko fita amma galibi uzkur tana iya shiga kenan uzkur idna da rabbuka musa dalili kuma saboda akwai kaddara shi a cikin alqur'ani wadhkuru iz antum qalilun mustad'afuna fil ardi takhafuna an yatakhatafakum an-nas wadhkuru iz kuntum qalilan fakaththarakum wanzuru kayfa kana aqibatul mufsidin to wa idna da rabbuka musa anitil qawm adh-dhalimin lokacin da ubangijinka ya kira annabi Musa kenan a ni'til qaumaz zalimin wagga an tafsiriya ce domin tana fassara annida din da an kai an gane ko a ni'til qaumaz zalimin ka zama mutane azzalumai to sai ya kawo badalin sa qauma fir'auna domin qaumaz zalimin sune qauma fir'auna badal kulli min kulli kenan an gane ko to wa idna da aslin nada nada yani saboda alif ta ya'un ta zo karshe sai aka yi tafafta ta koma nada ina fata an fahimce ni nada asalin shi nadaya domin fa'ala ne ina fata an fahimce ni to annida'u asalin shi annidayu ne ya unta zo karshe sai an kamar da ta alhamza ina fata ana fahimta ta to wa idnada rabbuka musa lokacin da ka ambata ya kai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin da ubangijinka sai kawo rabbuka amma ai rabbus samawati wal ardi ne ko rabbu kullu shay nan al idafa lit tashrif don a girmama shi ne wa idnada rabbuka musa an itil qauma zalimin qauma fir'aun ya kawo sunan ar-rabb domin shine al-khaliq al-malik al-mudabbir dan hankalinsa ya kwanta duk abin da ya hadu daga mutanen sa kare ji tsoro qauma fir'auna ala yattaqun sune qauma fir'aun an kira su ga mutanen fir'auna saboda shine jagoran su an kira su azzalumai saboda suna shirka inna shirka la zulmun azim qala rabbi inni akhafu an yukadhibun yace ubangiji ina tsoron su karyata ni ina fata an fahimce ni wa yadhiqu sadri wa la yantaliqu lisani an gane ko wa yadhiqu sadri kirjina yana wato kunci wa la yantaliqu lisani kuma harshe na baya sakuwa ma'ana bana iya yin bayani a fahimce ni wasu na ka kissa isra'iliya shi na karami ne da yamma da fir'auna aka aka aka mai da bino da dan wuta dauka ya lasa wannan kissa ce isra'iliya ina fata ana fahimta ta almuhimmu dai yana da matsala ta magana to ya faɗi illolinsa wannan yana baka ashe mai da'awa akwai abubuwan da ake bukata ba a son mai da'awa da hushi sannan kuma daga cikin abin da ke sa dan adam ya rinka yawan hushi in yana magana ba a saurin fahimtarsa wannan yana bata masa da rai daga cikin abin da ke ba sa dan adam yawan hushi idan baya ji sai wato an yi magana da karfi to irin waɗannan abubuwan suna haddasa ma dan adam ash-shu'ur bin naqs wani lokaci yana sa dan adam ya rinka fusata to sai faɗi dai illolinsa duka waɗanda abubuwa kai ana buƙatar da'iya ya ya zamanto baya saurin hushi sannan kuma ana fahimtar me yake son ya ce wa yadhiqu sadri wa la yantaliqu lisani fa arsil ila harun ka ar- ka tura zuwa ga haruna shi ma ya zamanto annabin Allah an gane ko to duk da yake mushkila ta annabi Musa nan waɗansu na cewa fasaha ce abai da a'a harshen su ne yake da matsala dan yace wahalul uqdatan lil- min lisani nan ba ana nufin fasaha ta iya ƙwarewa wajen zance ba a'a fasaha ta magana ta fito dan ya ce wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli na'am ina fata ana fahimta ta shi yasa waɗanda suka cewa wa akhi harunu huwa afsahu minni lisanan nan ba afsahu ba ya annabi Musa fasaha a'a magana shi ta fi fitowa kuma wancan shine ya shahara a bakin mutane oh akwai matsala ma nan haka almuhim eh, fa arsil ila harun wasu suka ce to nan shi yake nuna cewa ba wani mutum da taba nuwo kanma wani mutum alkhairi irin lokon da annabi Musa ya yi ma dan uwansa tunda ya roƙar masa annabta kuma an bashi Na'am.
amma zance mafi inganci ba wannan bace addu'ar da ba wanda ya taba yin ta shine wato wadda ta- wadda wani yamma wani wanda ba ta samu irin ta ba ita ce addu'ar da Annabi Ibrahim ya yi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan ya ce rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatik to kaga kuma sai Allah ya ce huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum an karbi addu'ar kenan ko addu'ar da aka karba aka yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ma'ana aka yi- aka turo shi manzo ai tafi addu'ar da an kai ma annabi- eh, Harun na'am
mun fahimci wannan da kyau Na'am.
malam abdullahi na'am ana tare da ni kenan ko na'am to madalla fa arsil ila harun sai ce walahum alayya dhanbun na'am
to anan walahum lahum ya ce mutanen fir'auna at-taghlib domin mutanen fir'auna ba maza bane zalla yawa bai ce walahum walahunna ba na'am walahum alayya dhanbun ina da laifi an gane ko na'am lahum alayya zambun ma'ana su suna da wani laifi a kaina maimakon ya ce a'a ni na yi musu laifi sai ya ce su suke da laifi a kaina wanga ana kiran shi alqalb a juyar da abu ma'ana maimakon fa'ili ya zama to maf'uli fa'uli sai- sai a juyar da abin amma ana fahimtar abin cikin magana na fata da fahimta an fahimci shine yayi laifi to a nan cikin tafsirul qur'ani bil qur'an akwai abin da ake cewa al ijmal wa tafsil sai ka rike shi cikin zaka iya samun shi wurare fiye da wuri 500 al ijmal wa tafsil kadiba cikin dirasatun fi usul tafsir na ustad dr kabir yunus ya kawo al ijmal malaman tafsir ma suna kawo shi usul tafsir in kadiba yanzu musamman littafan da ake a zamani za ka gani shi cikin usul fiqh kuma akwai shi babul bayan wal ijmal al muhimmu da yace walahum alayya dhanbun ina da mi laifi ai bai faɗi laifin ba to sai ya fassara shi ayoyin da za su fassara maka laihin da yayi sai ka kuma misali cikin suratul qasas wa dakhala al-madinata ala hin ghaflatin min ahliha fawajada fiha rajulayn yaqtatilani hadha min shi'atihi wa hadha min aduwwihi fastaghathahu alladhi min shi'atihi ala alladhi min aduwwihi fawakazahu Musa faqada alayhi to wannan shine zambu din ayoyin da suke nuna ya kashe abin nan an gane ko kaga ya zo mujmal laifi wani irin laifi ne kaga dole yana bukata a san shi gaskiya to walahum alayya dhanbun sai kawo shi na kira lit ta'zim dan ya nuna babban laifi ne an gane ko fa akhafu an yaqtulun ina tsoron su kashe ni an gane ko shikenan qala kalla walahum alayya dhanbun fa akhafu an yaqtulun qala eh, fadhhaba bi ayatina inna ma'akum mustami'un ku je da ayoyin mu mu muna sauraren ku nan annunu lit ta'zim domin Allah ba Allah guda ne ba a samu alloli daban-daban haka to آم، آه، فاذهبا بآياتنا إن معكم مستمعون فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين كأن فأتيا فرعون فقولا كوتي إنا رسول رب العالمين بتي إنا رسولا با سبودا أصل كلمة رسول مصدر ني يعني أن هنكل تاما أصل أنت مصدر كوم تندبوني رسول ذاتي تنا نا أكن أصل أنت مصدرية أنا كو نتشي آه، misali muhammadun adlun ai masdar ne sai in ce muhammadani adlun muhammaduna adlun bai canzawa ibn malik a cikin alfiya ce wa na'atu bi masdarin kathira faltazamul ifrada wa tafkira na fatan fice ne kenan in kai na'at da masdar ko kai kabbai da shi shine matsayin sifa to nan babu matsala dan haka babu zancen a canza shi yana da asalin shi na mastariya amma malaman balaga sai su yi ta'wilin shi su ce nan da an ka ce misali masdar muhammadun adlun kamar mubalaga ce aka yi wasu ce a'a an yi hasfu muhammadun zu adlin ne sai an ka shafe zu din ina fatan ana fahimta ta na'am
ko kuma eh, zu kenan sahibu adl sai aka shahi sahib din ko ko an yi iddi'ain kamar shine wato a adrikin da kansa mubalagha ala ayyati hal inna rasulu rabbil alamin ya ɗauke shi a matsayin shi na asalin shi na mastar shi yasa sai tabbata kan bai ce amma a taha da ya hankalta ma ya tashi daga mastar an gane ko ya koma zuwa ga suna kenan suna kuma yuzakkar wa yu'annath wa yuthanna wa yujma sai ce faqula inna rasula rabbika fa arsil ma'ana bani isra'ila la tu'adhibu inna rasulu rabbil alamin ko ba ka bari to an arsil ma'ana bani isra'il ka tuna bani isra'il tare da mu can cikin tsaha ce wala tu'adhibuhum saboda ya bautar da su to yanzu nan sai a fara hiwar wato tattaunawa an gane ko kuma siga ta fa'ul afwan namanta galibi yastawi fiha al-mudhakkar mu'annath in dai an hankalta mu ita asirin ta masdar ne wa idh qulna lil mala'ikati isjudu li adam fasajadu illa iblis kana min al-jinn fa fasaqa an amri rabbih afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya min duni wa hum lakum aduwwun fa'ulun bayti a'da'u ba rasulun ina fata ana fahimta ta humul aduwwu fahdharhum bayti humul a'da'u ba mun gane wannan da kyau to yanzu hiwar zai fara qala alam nurabbika fina walidan fir'auna ya ce ah yaro kaji to daga nan in kana da awa dole ba yau da aka fara ba alam nurabbika fina walidan ba mu ne muka rene ka batun kana dan yaro wala bista fina min umrika sinin kuma ka zamana shekaru masu tsawo a cikin mu mun san ka kai waye kai shi yasa mutanen da ka tashi cikin su dole suna ganin tuwon ta gare ka ina fata ana fahimta ta wa fa'alta fa'alata kallati fa'alta ka je ci ka aikata aika aikakka wadda ka aikata ina fata an fice ni eh aika aikakka wadda ka aikata to anan abin da ya kamata mu fahimta unan akwai ijmal da yace fa'alta fa'alataka miye fa'ala ka aikata yo in an ka ce kai aiki komai ba zai iya shiga ciki amma nan ba wai wani aiki kin kashe musu mutun da yayi na'am shi yasa nan mujmal ne wannan aika aikaci ne fa wakazahu Musa fa qada alaihi wa anta min al-kafirin nan kai kana daga cikin kafirai nan al-kufrun al-maqsud bihi al-lughawi kana matsayin butulu domin fir'auna ba musulmi bane balantana har ya ce ma annabi Musa kafiri ne shi ya ce shi Allah na kuma ce ma hai Allah don ya ce ma alimtu lakum min ilahin ghairi shine abin bauta sannan kuma ce ana rabbukumul ala in ma akwai ubangijin shi na mai gidansu kenan kaga ya nuna yafi Allah ba wai nan cewa yana shi Allah ba nan ya nuna yafi Allah ina fatan fice to nan shi yasa na al-kafir tana nufin al-kufrul lughawi ma'ana butulu wanda ya suturce ni'imamu don daga nan na wato kalma ta al-kufr tana nufin as-sitru shi yasa ake kiran dare al-kafiru saboda li annahu yasturu an-nasa bi zalamihi an gane ko shi yasa wata mata da an kace ta zo wajen wani mutum neman bara shi ko yana noma bai da komi sai ce mata ana kafirun billahi siri anti rabbi na fata amfince ni nan da yace ana kafirun wai ma'ana shi manomi ne ka masali ghaithin a ajabal kuffara nabatu billahi siri don Allah ki je ki ta tafiya anti rabbi ke rabba shine ya tarbiyyanta suwa to tunda mace ce ana sawa ya wato ya abin tanith tunda lil muannas kaga izhab in mace sai a ce izhabi to rabbil walada in namiji ne mace kuma sai a ce rabbi to ke ki je ki tarbiyyantar da danki ina miki fata alkhairi mun gane ko to yanzu an tamil kafirin kina kana matsayin butulu ma'ana mu mun tarbiyyantar da kai kuma abin da ke nuhi butulu mu gata na mun kai ma mun ka barka da rai domin a lokacin da aka fishe kashe mutane ake yi kenan an yi mai gata an bar shi da rai kuma an ka ciyar da shi kuma karshe kuma ya zo kashe musu mutum ina fata na fitata shi yasa duk lokacin da kake da'awa mutane ba alkhairin ka suke kallo ba ina kai yi kurakuran da za a soke ka da su dan a bata da'awar mun fahimci wannan da kyau a kuskure kowa yana yin kuskure maganar nassi ba ana maganar kuskuren mutane bane ana nufin ga abin da Allah ya ci wannan kuskure can tsakanin mutum ne da Allah ya gyara ko kai ya gyara ranar tashi alkiyama ya Allah ya ce ka shiga aljanna baka cewa Allah wani ya shigo ina fata ana fahimta ta to amma sai shaidan ya nuna maka a'a ai shi ma yayi kaza shi yasa da yawan mutane yanzu suna ta kokarin gano laifuffukan malamai da masu da'awa sai suna ganin da wannan za su toshe bannarsu tunda makaruhin malami haram ta jahili kamar kamar idan jahili ya aikata abin da bai dace ba na haramun guda ɗari bai yi nauyin makaruhin malami guda ba a irin mutane saboda su mutane makaruhin malami a wajensu karuwa gata tana zina wayar da mu da ita ba a damu da ita ba ina fata mafi ne amma yau an ka ce wata mata da ke zuwa makaranta ta ɗan wani kuskure gaba ɗaya sai haɗa gari saboda da wannan ake son a ɓata da'awar a nuna ai kowa ma yana yi don haka kowa ya je aikata abin da yake so wa ya gaya maka malamai ma'asumai ne wa ya gaya ma ba sa kuskure wa ya ce maka duk malamai za su shiga aljanna shikenan ina fata mafi ne to almuhimmu da ya ce mai wa anta minal kafirin to sai ce qala fa'altuha idan wa ana min ad-dallin ni na aikata wannan ina daga cikin waɗanda suke batattu na ad-dallin ba yana nufin bata ta shirka ba kalima ta ad-dalal cikin qur'ani tana da ma'anoni daban-daban tana nufin kuskure wani lokacin tana nufin baka san haƙiƙanin al'amari ba ina fata an fahimce ni qalu tallahi innaka lafi dalalika al-qadim ba suna nufin annabi yaqub ya kafirta ba wa wajadaka dallan fahada yana nufin baka gane hakikanin tauhidi ba ma'ana baka akan tafarki na addinin musulunci ina fata an fice ni ma'ana ba a turo maka shari'a ba da kake akan ta wa qalu a idza dalalna fil ardi nasr idan muka buya ba ana nufin sun ka shiga cikin kasa ba sun ka sun ka kafirci na fata na fahimta ta yawwa to fa'altuha idan wa ana min ad-dhalin malamai nan suke cewa al-i'tirafu bi dhanbi fadila in kai yi kuskure kada cewa kai kuskure ba shi ke nuna baka da kima ba amma mutumin da yake son ya tursasa kai kuma yatar da kai gaban mutane ba dole bane sai ka yadda ka kabe kuskuren gaba gare shi domin akwai wanda zai zo ya maka nasiha ya nuna maka kuskuren ka sai ka karba akwai wanda zai zo ne gaban mutane zai tozartar da kai to ba dole bane a wannan lokacin sai ka karba in ka fahimci da awace yake son yi ma illa sai ka dora mai ba kuskure bane duk hanyar da zai bi yayi tuntuba da zai saboda a wannan lokacin ba Allah yake ma aiki ba ba so yake a gane gaskiyar ba to in aka karba kuma da wannan zai bata addini ya nuna shi shine ya sani kai baka san komai ba kuma shi duk wani malami ma banza ne to ga irin wannan ba a yadda ina fata da fahimta ta to annabi Musa ya ce fa'altuha idan wa min at-tali na yadda na yi kuskure mun fahimci wannan fafarartu minkum lamma khiftukum sai ni gudu lokacin da ji tsoron ku nan ma nan akwai ijmal yahtaju ila tafsil yaya ne annabi Musa ya gudu وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين يا فسر ففررت منكم أنقاني كو فوهب لي ربي حكما ستي ربي الخالق المالك المدبر sai Allah ya bani hukunci annubuwa kenan waje alani minal mursalin kuma sai Allah sun daga cikin manzanni nan wa minal mursalin da fassara wani alkawali da Allah ya a cikin alkur'ani da bai Allah ya alkawali inna Allah la yukhliful mi'ad to ai Allah ya ce ma annabi mahaifiyar annabi Musa inna radduhu ilayki tace mi wa ja'iluhu minal mursalin alkawali nawa kenan arama alkawali nawa ne biyu kyau to inna radduhu ilayki in ka ji Allah dauki alkawali sai ka duba cikin ayoyin alkur'ani ko hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka inganta sai ka gane in akwai in an faɗa karara sai ka faɗa karara in kuma istinbati ne sai ka istinbati to wannan karar ne zaka samu abin da fassara shi dan ya ce faradadnahu ila ummihi kai taqarra ainuha kaga radduhu ilayki nan qur'ani ya fassara qur'ani sannan wajailuhu minal mursalina fa wahaba li rabbi hukman waj'alani minal mursalina duka wannan alƙawarin Allah sun cika an gane ko amin to abin nan فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل nan malaman tafsiri suke cewa shi yasa in kana son ka kada mutum ma'ana kai ka yadda da kuskurenka abinda ba a malam bahaushe ma da wannan karin magana ya ce laihi tudu ne ka take naka kana dubin na wani yanzu wa tilka ni'matun tamunnuha alayya wagga ni'ima kana mini gori ne gare da ita an gane ko an abbatta bani isra'il malaman tafsirin sun yi sabani wasu sun ce ana kaddara alhamza a an abbatta bani isra'il shin don ka bautar da bani isra'il har za ka min gori da ni ka yi mini wani kokari wasu malaman tafsiri suka ce a nan ba a bukatar alhamza to saboda alhamza akwai lokacin da wani dalili yake kawo ta kaga inda Allah subhanahu wataala yake cewa am ittakhadhu alihatan min al-ardi hum yunshirun sun riƙi alihatan ababin bauta min al-ardi min al-ardi sun kace nan min al-ardi daga ƙasa tun da gumki duwatsu da ake saka dama dutsen daga cikin ƙasa yake ko kuma min al-ardi wasu kace ma'ana fi ay fil ardi to sai Allah ce hum yunshiruna biya hum yunshiruna hum yunshiruna mala abdullahi su suke rayar da mata ce ko a to kaga aiko Allah ya ce suna rayar da mata ce aiko kaga Allah ya san ba su yi haka nan لا يخلقون شيئا وهم يخلقون نعم.
ولا يملكون انفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياه ولا نشورا سيك قدر حمزه الاستفهام اهم ينشرون سؤال الانكار ان كقدر شي kenan sai magana ta kare نعم kuma haka nan bane Haka.
to sannan kuma ahum yunshirun hudifa al-maf'ul bihi ay ahum yunshirun al-mauta الله أكبر لا ya ka لا، kaddara لا، shi gaskiya ne gaskiya ne وما هكذا الحذف في اللغة العربية كديبة شن الإتقان في علوم القرآن يا كاو باب الإيجاز والإطناب أكو كما ماجستير دا أكربوتا أكسر مصر أما دان قصر ليبيا يربوتا تا دكتور إبراهيم رفيدة الحذف في أساليب اللغة العربية كغنيش دا كايروديش دا أكي غباتر دشي تو سيبو جي غبا نعم ko mun ce a- a- an abbatta bani isra'il don kabotar da bani isra'il ko ko eh, ab- an abbatta bani isra'il ai li an abbatta bani isra'il don kabotar da al'ummata to kenan yanzu kai da ka bautar da al'ummata ka kashe jarirai dubbai ni na kashe maka mutum guda yanzu kai haka da bakin magana gabana to abinda tura suke mana kenan sai a tsace arzikin mu sai a kirkira wata banki sai a ce an tura an taimaka mana da miliyon kaza mutum shi ɗibi miliyar ɗari sai ya ɗebo miliyar guda sai ce ya taimaka muna kaga siyasar fir'auna ta na fata na fahimta ta sai a ce an kawo muna opital an kawo muna magani an taimaka muna da lakwal lakwal amma in muka diba mutum nawa an kashe mu da zamanin mulkin mallaka kuma har yanzu ana ci gaba da eh, kawo muna yan ta'adda suna hallaka mu sannan kuma eh, waɗannan mutanen da suna raye mutum nawa suka haifa kuma ya afirka za a yi ba za ta ci gaba ba ku da kun kashe mutane kun kashe mutane kun kashe mutane kun canza musu tsarin addinin su kun canza musu tsarin um, zamantakewarsu kun hallaka masarautunsu kun hallaka jami'o'insu kun hallaka tsarin kiwon lafiyarsu da komai duk wannan ɓanna kun riga kun yi ta sannan kun ɗauke saura kun kai cikin jiragen ruwa kun kai su kasashen ku sun gina muku kasashen ku yanzu irin amurka fiye da goma kashi goma cikin ɗari na baƙaƙe duk wanda suka je bauta ne duk duniya wace ƙasa ce ta yi wannan bayan kun yi wannan sauran aka ɗauko su aka zubar da su cikin ruwa france ita ta ɗauko saura saura afirka sun ka kawo su in ka dibi yanzu kamar liberia ai asalinta ba wai wata ƙasa ba ce baƙaƙe na wanda an kai ta tattaruwa na ƙasashe daban-daban waɗanda an kai sun kai bauta turai an ka zo an ka zube su nan to ita america saura sun ka sun ka zaura can yanzu har gashi nan obama yanzu shugaban kasa bakake sun fara jagorancin america to a nan abin da ya kamata mu fahimta mu kalli bannan da kun ka yi mu kalli kuma amfanin da kun ka kawo wani amfani kuka muna ba sani ko mun fahimta ba to kaga wannan yake nuna cewa babu gaskiya cikin wannan lamari an gane ko shi yasa sai a auna almasalih da almafasid duk wannan banna da kuka yi ita faransa da ta dauko bakaki ba ta son su zamana can sai suka ji tsoron waɗannan mutanen wata rana suna iya su dawo su rama abin da an kai musu duk zuba su sun kai cikin teku tak sun ka hallaka su faransa ita bata maido nata ba in ingila da amerika sun maido ita bata maido ba huwa sharri wa tilka ni'matun tamunnuha alayya an abbatta bani isra'il an gane ko to eh, ina ganin gwagga kisa tun tana da tsawo ba za mu iya karasa ta ba a yau muna iya bari har zuwa gobe Allah ya kai mu tsari amma nan abin da nake son in ce kissa annabi Musa da annabawa tana nuna sun zo ne don su yantar da mutane wato ja'u li tahririn nas min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad نعم annabi Musa ya zo don yantar da bani Isra'ila daga bauta mafi fir'auna zuwa gaban bauta Allah da haka ba wani dan fafutuka ba wani revolutionaire wanda ya kai annabawa gaskiya ne eh tunda su da wahayi na su kai shi ko wanga da kai ne na shi kai to ya za a yi haka zo ka kama wani wani jagora wani wani dan fafutuka wanda za za ka kwatanta wani cewa dan fafutuka ne kuma mun ce da na annabawa a'a muna iya ɗauka fa'ida daga nija wasu abubuwa da yi amma sai an fara an tsatsike da waɗanda su ne khairul bashar نعم
muna fata ana fahimta ta نعم to ina ganin sai mu dan dakata daga nan gobe idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara sai mu dauki wannan kissa tana yawa mu kai karshen ta eh, tunda mun dan ayoyi tunda ba dole bane sai kissa Na'am.
a dan eh, bin- eh, ɗebo cikin alkhairan alkur'ani waɗanda suke ba sa karewa abinda muka faɗa zaman to daidai Allah shi ba mu lada Amin.
wanda muka kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
amin amin